بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع قلوبك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهدي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda ya sa yi gudana gudana mai kama sai muna yin karatu cikin littafin na mai albarka a shifa bi ta'arif huquqil mustafa na alqadi iyad al-yahsabi alaihi rahmatullah muna cikin al-fasl sabi ko za mu tashi a kansa wato fasali na bakwai halatuhu fi daruriyat sallallahu alaihi wa sallam tasirin din wannan fasalin shine halatuhu halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam ina kai idafan mufradi zuwa ga suna mufradi yana daukan jam'i wa in ta'uddu ni'amatan lahi la tuhsuha ba za a ce ni'ima ta ce ni'imomin Allah ba ce ni'ami ba san idafan sa sai zama zam'i ne yana ma halat ma'ana halatu ake nufi halayensa sallallahu alaihi wa sallama fi daruriyat baruriyat abubuwan da suke zamo lallai ga dan adam misali kamar cin abinci nasu mai barura shan ruwa barura sa sutura barura wurin kwanciya barura wannan su ne baruriya shi ne abinda wato halitta na mutuntaka yake buƙatuwa ga ɗan adam ko suke buƙatuwa gare shi ko a ce abinda yake ɗan adam matukan yana ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga wayannan abubuwa a asalin halittarsa su ne mai zaruriya to kowane ɗan adam yana da nashi zarura wanda yake ba makawa dole sai yayi amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sha bamban da sauran mutane sun sha bamban Musar yana cewa fa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratan man laulahu lam takhruju dunya min al'alami dan adam yana da darurat da suke faruwa a gare shi na sha'anin duniya ma'ana manzon Allah sun sha babban sallallahu alaihi wasallam wa amma ma tad'u ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب قال يسوع حالا ينبغي أدب وأن بكاتوا نرى يواه suke kiran ɗan adam zuwa ga ya aikata su ko suke jan ɗan adam zuwa a gare su wannan halayen fa'ala talatati abrubin sun kasu kashi kashi uku barbun akwai wani ɓangaren alfadlu fi qillatihi barbun alfadlu fi qillatihi akwai wani ɓangare na bukatun ɗan adam alfadlu darajar ɗan adam da kimansa a gurin Allah fi qillati ya tabbata cikin karanta wannan abu abin da yake so yake mana akwai abin da yake lalura da ɗan adam lalle yana buƙatuwa zuwa gare shi ba yadda ya iya to amma daraja ɗan adam yana samun daraja idan ya karanta waɗannan zarurat ɗin wa darbun wani ɓangare na biyu alfadlu fi kasratihi darajar ɗan adam da martabansa shine yawaita wannan abubuwan abu na farko martaba da daraja karanta amfani da wayannan abubuwan abu na biyu martaba da daraja shine yawaita waɗannan abubuwan wa darbun wani bangare na uku shi kuma takhtalifu al-ahwalu fi halayya tana sassabawa a cikin sa wato abinda wani dacewa da shi karantawa wani mafi dacewa da shi ne mai yawaita wato takhtalifu al-ahwal fa amma ma tun zahu bi abin da ya zama at-tamaddu ake yaban mutum saboda shi wal kamal darajar dan adam ka cika tuwan sa yana tabbatuwa ne bi qillatihi ta hanyar karanta amfani da wannan abubuwan ittifaqan a ittifaqin malamai wa ala kulli halin ko shine adatan wa shari'atan abin da yake kowane hali al'adance da a shari'ance karanta wannan abin yana sa a yi gidan adam fa kalgiza yi wannan kayanan kalgiza wannan kamar cin abinci cin abinci larura ne dan adam dole ta ci abinci amma kuma karanta cin abinci daraja ne a wurin adam ana yabon mutum da ya karanta shi annau bacci shi ma darura ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya kiyama dare ne su bata dan dan adam ne ya huta wannan nahara ma'asha yadda da kuma libata ana da tasuru fi wannan to duk da haka karanta bacci da karanta cin abinci martaba ne addini ana yaban duk wanda ya karanta su to ba a samu wanda ya karanta wannan makarar sai na rasulullahi ya tabbata a hadisin bukhari ma shahida alu muhammad min na'ami burri منذ قدم المدينه ila an tawaffahu Allah ta'ala tunda manzon Allah ya zo garin Madina ko bai taba goshi ba kiyamin ka abinci na alkama kaman kace abinci na gari irin wanda ake sura zuwa shago garin da kawai sai dai abinci da shi to ba a taba cin sa a gidansa an koshi ba har ya koma ga Allah hatta tawaffahu Allah ta'ala ba dan babu ba a'a yakan ba mutum tsera kuma 300 kyauta sallallahu alaihi wasallam amma ne saboda sun ce al-biqinatu tuzhibul fitna cika ciki da abinci yana toshe basira to saboda haka manzo Allah sallallahu dan kadan yake ci sallallahu alaihi wasallam sannan ba shi kadai ba sahabbai da suka zauna tare da manzon Allah sun dauki kyawawan halayya na sayyidina Rasulullah idan mun kuma hadisin Bukhari hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari manzo Allah ya tura baya kakakacin jagorancin Abu Ubaidah bin Jarrah guzurin da aka fasa mutum 300 ne amma da ka na abinci shine dabino ta kai wa ana ba mu sahabi dabino kwaya daya shi yake ci gaba da ya wuni abin dabino kwaya daya kuma ya ci za a ci waɗannan inda ba in caji na sai da Rasulullah ba ai mutuwa za a yi aka ce mai jajir aka ce yaya za ku ya kuke da shi yake kunna na musu da bayan musu sabi rabi yanda yaro ke tsotsan nono haka muke tsotsan dabino da kuma mu shawara mu zuko shi irin wannan zubin sai da ina sai a makarantar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annawm bacci yawan bacci yana da alaka da mai asara ko asara lokaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shuru islam na gaba ba ma nama hatta da amajinu kamira manzo Allah bai kwanta bacci ba sai da addini ya gama shiga da Allah sallallahu alaihi wasallam بكل فعاله ففي هرمه يغدو وراها وأدلجا duk halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira ne zuwa ga Allah sannan idan dare yayi idan ya fara munajati da ubangiji to sai sahabi ya ga ya fata shi na sallallahu alaihi wasallam bai san bacci ba sallallahu alaihi wasallam bai san ya ce koshi ba suna ka kaga a ci abinci darura ne bacci darura ne amma karanta wani kuma martaba ne saboda haka so duk abin da yake matsayi ne a gurin Allah sai da annabi kai karshen sa wa fi kulli khairin jumlatan balagal madar duk wani abu da yake martaba ne a gurin Allah idan adam ya yi manzo Allah ya kai karshen wannan abu sallallahu alaihi wasallam a'a inda zaka fara ku ce bismillah inda za ku ce alhamdulillah wa tafaddaki annabi ne ke bismillah shi annabi suma saboda karancin cin abinci halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam karancin bacci ma halin sa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yatazal al arab laraba ba su bushe ba wal hukama da masu hikima kamar a cikin philosophers na musulunci gaba ɗaya kuma larabawa wanda ake auna kwakwalwar ɗan adam ake auna basiransa ake auna zurfin tunaninsa su ne alhukama ba su bushe ba ta tamaru bi illati bima suna yaban ɗan adam mai karanta cin abinci da karanta bacci imamu shafi alaihi rahmatullah ya ce rabansa da ya kusa tun da shekara 20 tun yana ɗan shekara 20 da ya ƙara cin abincin musu ba ya koma zuwa ga Allah ka auna shekarun da ya a duniya sai ka auna kuma irin abin da ya yi a rayuwarsa haka akwai wani ne suna shurai imamun nawawi alaihi rahmatullahi alaihi arba'in hadisi din nan sai da shekara uku da kwanta bacci ba shekara uku lokacin da yake neman ilimi shekara uku da kwanta ba tukuna ya dan fara bacci ya dauke shi ya tsayawa yi bacci amma wannan shekarun gaba ki dai bai san bacci ba akwai bidabibin ta'adi tabi'i ne idan an yi fari a sha shi ake kirawowa ake ya roƙi Allah Allah zai amsa wannan bawan Allah a rayuwarsa kullum sai ya yi raka a duhu akwai magana bacci a nan kullum yana yin raka a dubu tsakanin dare da rana zaka shi bai san bacci da daddare ba wannan almajirin sahabi ne sahabi ɗalibin makarantar ke da rasulullahi ne to ga abin da ta haifar wancan Suna nan ashe walim lawa izzul abdi izzu maliki ya samu wannan martaba ne albarkacin zama da sahabi sahabi ya samu wannan albarkacin zama da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tazummu bi kasratihima ana zargin dan adam ana aibata shi idan yana yawaita cikin abinci da yawa yana yawaita kuma bacci da yawa لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهي yawancin abinci da yawan shan ruwa dalili ne ne nuna cewa kwaɗayin son ci shi ne nahim akwai nahimu kwaɗayin cin abinci akwai abbarimu kwaɗayin cin nama duk yana ban ya taɓa ban a larabci amma mu a wasu an ce kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayin abinci suna ce kwaɗayi kwaɗayin cin nama suna ce kwaɗayi amma a larabci kowane suna ce daban nahim shi ne mai sha'awar ci da yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ما آبى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط bai taɓa aibata abinci ba sallallahu alaihi wasallam yadda muke cewa ni yana bincin da Allah bai musu wajen ba amma Allah bai taɓa yi shi in ishtahahu akala wa illa taraka duk abin da ka kawo in yana son shi zai sa hannu kai kuma da ya ka uku yake bi ba da Allah ba ta abinci da yawa da ya ka uku kuma sannan ba zai zauna ba yake la akulu muttaki'a a hadisi ingantacce ni ba na zama bincin abinci yadda mutum zai gyara zama ko ya gyara gyara zama sosai ya buda kawo abubuwa da za ku ji bana yi la akulu muttaki'a sannan tare da haka sallallahu alaihi wasallama ta cinka lokacin da ake yi khandak ko wa shadda min sakatin ahsha'ahu wa qawa da hada mijalati kashal mutarafal adami har yakan tsoki dutse ya sa a jikinsa ya daure saboda mai yunwa sallallahu alaihi wasallam amma duk zaka bari ce kushi in ya ci kaɗan ya ishi bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hirs wal sharif al hirs kwadayi shi ma sai musulma wato ya fi kwadayi kwadayi wa galabatu shahwa sannan shahawa ta take rinjayar dan adam sai ya ci abinci da yawa ya kuma koshi ya sha ruwa da yawa ita kuma wannan musabbabin limabai duniya wal akhira tana haifar da cuta a duniya da cuta a lahira janibul lil adwa'il jasadi tana haifo da cututtuka na jiki cikin abinci da yawa da kusaratin nafsi da gurbacewa na rai ranka ya samu gurbaci ko kuma ranka ya yi nauyi cin abinci da yawa yana kawo gurɓacewar zuciya yana kawo nauyi na jiki yana sa bacci yayi yawa wamtila'ud diman yana sa toshewar kwakwalwa kuma kwakwalwa idan ta toshe ba ta yi tunani mai kyau ba za ta ga wani tsari mai kyau ba ba za ta yi sawa kanta mafita ba to tun da wannan abin illa ne ba za a sanya su gurin sai na rasulullahi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa qillatuhu dalilun ala al-qana'ati karanta cin abinci hujja ne kwakwara ga mai qana'a shi kuma al-qana'atu kanzun la yafna baya karewa manzala na faɗa hadisi ba amul wahidi yakfi ismail wa ba amul ismail yakfi salasa annabi ya ce duk abin da zaka ci kai kadai ka nemo wani kuci Allah ya kawo abincin albarkar da zai ci ku biyu idan za ku ci abinci ku uku ai ku biyu annabi ya ce ku ne wani uku ya shiga cikin ku Allah zai kawo abincin albarkar da zai wadace ku wato a duk lokacin da kake iya ɗaukar abu ka ba wani a lokacin da Allah yake turo maka nashi zuwa gare ka a hadisi annabi na cewa ayyuma muslimi at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min sinar janna duk musulmin da yake ɗaukar abinci da yana so ya ba ɗan uwansa musulmi ya ci Allah zai ba shi daga cikin ƴaƴan bishiyar aljanna qutufuha daniya كلوا واشربوا هنيئا بما أخلفتم في الأيام الخالية سنة الأخيرة حديثنا سوى أيما مسلم سقى مسلما على رمل سقاه الله من رهيب مقتول دم مسلم اللي يدعوك الرواة نشا نروباني وفي عوثاني كما أم وقت مسلمية شاء من ذا الله تكفي سند الله ذي مكا الله ذي مكا رحيق المختوم كشاء على جرى أيما مسلم كسى مسلما على أوين كساه الله من قبل الجنة دم مسلمين إيه أكر رجاء أي ماشي يبقى ود مسلمين تنكا من ذا الله يبتي هذا الله يرى الله زي كراشي ماشي تفاتين الجنة يتاكما أشي تو النبي كيف أقام وانا فلك ياكو كوا إيكا صلى الله عليه وسلم da zan kwatanta ka kwatanta kai ma ka bayar dan Allah abinci ka ba da ruwa dan Allah ka ba da sutura don Allah sai ka ji an maka wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa ko da lokaci a lokacin da bawa yake taimakon dan uwansa saboda karanta cin abinci hujja ne akan al-qana'atu shine wadatar zuci wa mulkun nafs sannan zaka iya mallakar nafsunka ko a شو الإسلام يا بيها منا للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب أكوي عيب لنفسه أكوي عيب لمي روح أكوي عيب لفؤاد سو ما جنن عيب نفسه شنني كرد في الأنس بنفسي الله لذا والكبر فالكبر illolinta al'ujubu illolinta ne alhasabu illolinta ne arriya'u ma illolinta ne to karanta cin abinci na mai ilajul hasim ne ga cututtukan nafsu wa qamti shahawat kuma tana tumbuke sha'awan dan adam karanta cin abinci sannan karanta shi musabbabul lisihhati wa safa'il qadir wa hiddatil dhihn yana haifar da lafiyar jiki annabi na faɗa duk su mu da siku ku yi azumi za ku samu lafiya wato karanta cin abinci yana kawo mai lafiyar jiki yana kawo lafiyar kwakwalwa a lokacin da kishiyarsa kuma yana kawo cutar jiki yana toshe kwakwalwa wasu ba'il kafir yana haifar da tunani mai tsafta lokacin da cikin ya ɗan sauka kwakwalwa za ta fara aiki amma idan cikin ya shiga ba ta iya yin komai ba to don haka sallallahu alaihi wa sallama baya cin abinci ya ce ma ma malabul adam wi'a an sharr min rabbi babu wani abu da aka cika mafi muni kamar cikin dan adam annabi ya cewa ga hafi bin adam al-qaymatun ko kokalatu dan abinci ka danya shi dan adam idan ba maka wasu kashi da yawa fa za ka kashi kashi uku shine ba an ci da yawa kaso ɗaya a ba abinci kaso ɗaya a ba ruwa kaso dai abin mu numfashi to wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi mamaki yayin da za ka kana ta maganar sunna amma sunnonin mu sun tsaya akan abu guda uku shine aswaki shine mujara lihiya shine mujawar amma ga wannan babban sunnan shine za a da bukata shine manzon Allah ce in ka samu abincin da za ka yi koshi ka nemi wani babban sunna ne ko wanda zan ci idradi ni kadai to sunnar manzon Allah shine in nemo wani mutane ba in koyi a cikin gida ba in zo in cewa sunna mun bari amma ba ta a gida na ku idan na sa mu kuɗi to wanda suke tare da ni makwabta kowa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nono aka kawo yana sha zai ya babansa a ba kowa sai ya sha wannan ita ce babban suna ta wa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to ita ce muke bukatuwa yanzu a hadisin bukhari annabi na cewa innal ash'ariyina إذا أرملوا في الغزو أو قلب مجالب في المدينة جمعوه وقسموا بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم فقال لك أقول سبتا نسانس أشعريا إذا سنا مدينة أبنتي كريم سيرين من زانا قادم أبنتي تأتي قوة يكاو ناش ne buhu ɗaya ya kawo ya rabin buhu ya kawo ya loka jere ya kawo ya buhu goma ya kawo sai a buɗe buhu da duka a yi mistin abincin a cikin ya ci gaba ɗaya sai a ce kowa a bashi loka goma goma da mai biyar da mai goma haka ta manzo Allah ce wa'annan kun minni wa ana minhu su ne nawa ni kuma nasu idan ka haji sunan da kyau abin da ke sa ka zama na manzon Allah na gaskiya shine ka iya amfani da wannan al'umma shi kenan ka taimaka musu ka ba su gudunmuwa kar ka cutar da su shine halayen ka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama annaka siratan nawmi dalilun ala alal fusulati ko wadda'ati shi kuma a yawan bacci yawan bacci hujja ne a karfa a fili wanda yake mana nuni bisa fusulati shine kamar ta kaskanci fusula shine abin ya zama koma baya mafi kima wato karancin kima shine fusula wadda'afi yana haifar da rauni kuma a lokacin da ake ce maka wai idan mutum yana saurayi ko a karatun zamani yana bukatar ya bacci na awa takwas haka ake cewa ko ba gaskiya bane yau da rai abin da ake so ka zama kai ka zama ka zama kai asara kai a rayuwa shine kawai amma mafi lokaci ne albarka shine ne dare innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina إنهم كانوا قبل ذلك أها كانوا قليلا من الليل ما لكن الله إن من المتقين الله تباسا بتشي كأن تشي بتشي كندري وبالأسهار كما هم يستبشرون سورة دار سنة عبادة karshen dare kuma suke fi gibari Allah ce su ne almuttaqina su ne fi jannatin su ne wa uyun sannan akhizina ma atahum rabbuhum Allah zai ba su kyauta da kansa Allah zai ba su amma me ya ɗabi'unsu shi ne karanta bacci daga dare to yawai ta bacci daga dare na sa mutum ya tashi ranar an kiyama yan ci bai da kawai Allah ya kare wa adamin zaka yana kawo rashin basira da fasaha wal fitna da kaifin kwakwalwa musabbabul lil kasl yana haifar da kasala wa adatul adz kuma yana haifar da mai gajiyawa wa tadyi'ul umuri fi ghairi maqsad yana sa mutum ya asara rayuwarsa cikin aikata rashin abin da zai amfane shi ya suru zubar a ma zahaban layali wa kana zahabu hunna lahu fiha ba dan adam yana yin farin yana jin daɗi idan ya kwanta ya farka bai san wannan daren da yake ba rayuwarsa ne yake tafiya rayuwarsa ne yake tafiya so da ka ɗan uwa mun ji halayyar manzo Allah karanta cin abinci karanta bacci sallallahu alaihi wasallam sannan karanta ne shan ruwa duk da cin abinci ga wata ruwa me ya halayyarsa sadaukarwa abin da zai iya koshin da zai ba wani sallallahu alaihi wasallam Ja'far Tayyar Ja'far bin Abi Malik annabi ya ce masa ashbada khalqi wa khulqi ko annabi sai kai kama da ni a sura kai kama da halina to ne halin Ja'far Tayyar shi idan an yi abinci a gidansa ba baya ci sai ya nemi miskini kuma kullum yana cikin ahlus sufa zai kwashi mutum goma ce ku zo mu je gida abin da aka dafa sai a taru gaba ɗaya a ci a cinye sai ce mu koma tare da ku mu zauna sai manzo Allah ya ce masa ashba da khalqi wa khulqi kai kama da surar jikin ka kuma yi kama da ni a dabi'a na da halayya na shine ne sadaukarwa ka ba wani idan muna san annabi ya ce mana neman ashba da khalqi wa khulqi ne za mu dauka kenan halin Ja'far al-Sayyar Allah ya kara masa yarda hadisi na gaba manzo Allah ya ba ku sallallahu hadisin bukhari sai ya aika cikin gidansa ɗakin na Aisha akwai abinci ta ce wallahi babu komai a gidan ɗaki a koma kai ɗakin aika ta ce ita ma ba komai a ɗakin ba duk matan gaba ɗaya su tara ne kowa ta ce babu a cikin da sa ba ba ko sai annabi ya ce ta man yuri ko haza Allah ya laka yace wa sahabbai da Allah wa zai ɗaukar min wannan baƙon ya kwana a gidan sai karrama shi wani sai sai ce ana ya rasulullah sai ya ɗauki ba ce zo mutum da aka je gida sai ce matarsa akrimi dhaifa rasulillah da baƙon sai na rasulullah ki karrama shi ta ce wallahi ma indi illa bufi sibiya ba komai da sai abincin yara abincin yara kaya nan sai ce mata alilihim bi shay'in wa namulim yi musu dabara kan naku na mata har su yi bacci ba su ci abinci ba wannan babban sai ya ta bisa gidan nan a lokacin da muke fa ita zo gida na ban sani ba sadaka a ƙarin abinci na yau ba ka a ciki ko haka muke cewa to sai ake baka tarar da gefewar ba abincinka shi wannan abincin yara ne yace yaran kasu ci a sa yaran su yi bacci amma ba koyi ci abinci sai ta da baro irin nasa na maka ta ja hankalin yara suke bacci abincin shi ne gidan bai ci ba ita ba ta ci ba sai ce sai to to ki ga ko wannan abincin ki ajiye bako a gaban sa in ya shigo ni kuma ki ajiye mana kwano da muke a gaban ni da ki saboda haka idan bako ya zo mu rika sa hannu a kwanan nan da ba komai a ciki muna kaiwa a baki sai ya tsammanin abinci muke ci shi kuma ya ci nashi in ya zama ba ma su ba bai ci ba idan ya taɓa kashe fitilla shi ke nan ya gama shi da wani da matarsa ba ko na wajen ba nan shi fitilla ya shigo aka kawo abincin yaran nan sai aka ba wannan ba sai aka sa kwamu yanki a gaban su sai ya sa hannu suna biyar da iyalinsa yana kaiwa baki a sai ba kuma ba matan ba tana sa hannu sai ba ko yana kallon kamar suna cin abinci ji ma yana ci ba ko yace abinci alhamdulillah ya kuci ya kwanta wa ba ta ƙawure da matar da mijin sun kwana sun kafa baki saboda yunwa amma dai wannan ya ci ya koshi wannan ba shi ne wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa da gari ya waye su to zama dai kaka wajen da gida sallallahu alaihi wasallam ba kawai taho da wannan sahabi suna tahowa annabi na kallanta sai ce zahika Allah min sani'ikuma bi kuma Allah ya yace wallahi Allah ya jinjina karamcin da ke wannan bakon ka ba abinci ya koshi kuma ba da yawa Allah ya gafarta muku baki da sai da iyalin da wani hali ɗan uwana da mutunta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sadaukantar da abin da kake so ka ba wani Allah zai gafarta maka ya baka aljanna ko to idan ko mun ce sai cikin mu ya fita za mu iya taimakon wani ba za mu iya ba to shine halin manzon Allah baya tun abinci ya koshi sallallahu alaihi wasallam duk yanda yake son abu ya kawo bukatu bai dauka ba shi shine halin sa ga shi abin da ba na tafiya mana tabi'ul umur ne fi ghairi nafsin yana sa asarar rayuwa ba amfani wa qasawatul qalb yana haifar da bushewar zuciya wa ghaflatuhu yana kawo rakkana na zuciya wa mauti yana kawo mutuwar zuciya idan ka ji an karanta alqur'ani daga bakara har nasi ba kai hawaye ba to alama ce akan jumudul ayn jumudul ayn a karanta qur'ani tun daga bakara a kawo har nasi baka kai yin hawaye ba da wannan karatu to akwai jumudul aini me ke kawo jumudul aini cin abinci ne a ci a goshi ke kawo wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan wannan jini aw min hadha alhadith ta'adabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu wani sahabi da yanka in kuka sai faɗi ya faɗi kwanci manzo Allah hayya da sallallahu alaihi wasallam yana kwanci ko da aka zo ran da yaki wannan ayar Allah yake yanzu ana kanta Qur'ani ba ka kuka kuna da iya Qur'ani na baka kuna da iya ba ka kuka Allah ta ba shi ku auren shi ne yaji wannan sakon ba muryan sallah yake da yana jin sautin ubangiji da shi kai sai yanki da ya ba to idan ka ji ana kanta sunnar manzon Allah ba ka inti'ar ana faɗin halayen manzon Allah jikinka baya baka akwai jumudul ayi tare da mutum Allah ya kare mu akwai tsakawar ko wani ya kalli da ya kawo shaddu aswa ta fi dutse bushewa abin da kita ke taushe gina ne alƙur'ani zikirin Allah istighfari salatin manzon Allah la ilaha illallah to yawaita wannan da kuma karbatin abinci yana kawo zuciya ne ta dawo ne shafafiya Allah ba mu bi kun kwatanta irin wannan halayya amin ya rabbi wa shahidu ala hadha dalili akan wannan maganar ma yi wa lamu daruratan abin da aka san shi a halayya a fili wa yujadu mushahadatan ana samun sa kuma a gani na fili gani na ido wa yunqalu tawatiran sannan arwayo mana hadisi mutawatiri min kalamin umam al mutaqaddima daga zantan al'umman da suka gabata wal hukama as-salifin da masu hikima wanda suka shuɗe wa ash'arul arabi wa akhbariha da waƙoƙin larabawa da akhbarul arab duk sun yi magana akan karanta cin abinci alama ne na kejin hankali wa sahihul hadith da hadisi ingantacce wa atharu man salaf wa khalaf da kuma abin da aka nadalto bisa magabata wanda suka wanda suka shuɗe da wanda kuma suke tare da mu a wani malami yana cewa a alil ta'amaka kai ta haza bihi sahara in shi da ya sahibi an tabluga kamala idan har kana so ka iya tashi cikin dare kai ibada to wajen cin abinci ka rage wani zai ce wallahi ba na iya tashi da daddare a'a abin da yake sawa shi ne yake abin da ba zai iya tashi ba ka ta abinci ka koshi ka tashi cikin dare ba za ka tashi amma idan ka ci kaɗan wallahi ba ka tashi ka gwada gare ku a ƙalil ba a maka ko ka karanta larabawa abin da suke idan sun ci abinci da la'asar ga malama ko ba sa cin abincin dare su mafi yawanci ba sa yin ashar saboda suna da bukata cikin dare amma duk wanda ga yana bacci sun ce bai da bukata wurin Allah ne walaysa abrul hajati man bata na'ima walakin aquwa man yabitu ala wajh duk wanda zai iya kwanta farkon dare har karshen dare to bai da bukata ne a wurin Allah a Allah na cewa halin mustaghfirin ko ina mai neman gafara ina mai addu'a ina mai bukata kullum Allah yana wannan kiran amma lokacin mutum yana bacci to bai da bukata kenan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan yana bukata a wurin Allah to zai tashi da dace da wannan mi da wannan sa'a kuma annabi ya faɗa a hadisin tabarani inna da rabbikum fi ayamin halikum nafahati ala fa ta'arradu laha la alla ahadan tusibu ma nafahati la yashqa ba'daha abada akwai nafahat da Allah da yake buɗe a cikin dare wanda Allah ya kuma tashi guda ce da in ka samu wannan sa'a sai da sha'awa har abada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon kwatantawa da za mu ikon kuma dace da wannan sa'o'i mimma la yuhtaju ila al-istishhad alayhi abubuwa ne a fili wanda ba ta bukatuwa a kawo mata hujja ko dalili a kansa wa inna ma tarakna dhikrahu huna iktisaha al-qadi ya ce mun kauce mun kauda kai ne ga barin kawo su ga kawo maka misalan su dan mu takaita maka wannan littafin واقتصارا على اشتهار العلم به saboda mun takaita bayani ne saboda abu ne wanda yake mashhuri ne a ilmanci wa kana sallallahu alaihi wa sallam qad akhadha min hadhihi al-fannin bil aqall zaba ya kasance a bangarorin nan guda biyu shine karancin bacci da tun abinci manzo Allah kadan ya dauka baya yin bacci sai dan kadan baya cin abinci sai dan kadan sallallahu alaihi wa sallam hadha ma la يدفع من سيرته وهو الذي أمر به وخض, وخض عليه فذا الله صلى الله عليه وسلم شيء يكي وانا شيء سيرة شيء هاريانسا كما شيء يقول يترجم الأمة أكن أي كتجر مين أبوه لا سيما بارتباع أحدهما بالآخرة فلن تنام أي أنت إذا يسامو غير كما كتتوا مدوك أيا شيء كرانتين سيما بيجيكو يا الله يكفر على شمال القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله أها إنا لقاه من ربنا فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم وجزاهم بما صبروا أشير الله كتن لك أوكا كباير كنا سوء كنا جرى لك الكريم idan kuma ka cinye kai kadai kana gurbata ne lahiran ka ne baka sani a karkashin abin da ka bayar din nan kuma baka sani ba shine Allah zai karba Allah ba mu yi kun aikatawa حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل الأصبهاني قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه أن المقداد بن معد يكرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملع ابن آدم وعاء شرا من بطني حظ ابن آدم أكلات يقن صلبا فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. حديث من إسناد السنة فرقوني حتى الشيء راوي كم شيء ما أدري مقدار بن مالي يكري كثير وسنة حديث ذا الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء ɗan adam bai taɓa cikata wani kwano ba ko wani ƙwarya ba ko wani abu ne da ake sa kashi na wi'a sharra mafi muni kamar cika ciki waliyar billah mafi munin abin da aka cika shi ne ciki ya hana gane karatu ya toshe basira ya hana ibada ya hana munajati da Allah ya hana ka jin tsoron Allah ya hana ka jin lazza na alqur'ani ya hana ka tunanin hukumar duk da suka suke ko manzala na faɗa hadisi ko man yadmanu ma baina shafatayhi ma baina rijlihi amanu lahu aljanna wa zai lamunce min wani gaba na nan tsakanin lafarsa guda biyu take da wani gaba tsakanin kafafuwansa idan ka iya kare mini su annabi ce zan baka aljanna ne maka zamanin aljanna wannan gaba ne wannan eh an ci ma bai da shafatin kai ba ka sani ba sai an faɗa ko menene ba to idan kake kare wannan kake kare kuma alaƙar su alaƙa ta lazuniya idan ciki zai ce ku sha'awa da motsa ka ida ne duk ka fita ciki da zaka dan Allah za ka na fito da cikin yayi nan suna gudu inda ya baro yana gudu za ka gudu su kuma da kai zuwa cikin da inda ya baro ana ta gudu wancan ne yana wannan ne yana amma duk wannan abu ka san dalili abu guda biyu ne ke sana yi albatsal wal farj su ake nema abin da zai sa a cikin nan dai ake nema ko an ce shedan ne ya kalli dan adam an suran da shi haka ai da zai din sa ban dan adam din adam da ya kalla shi da ya duba ya leka sai ga ka shi sai ya ba matsala in dai akwai wannan wannan kada ya shi aiki wato wannan dan ciki wannan dan zani na kana ciki kawai ya san dole da sai an kawo abu a nan gurin kuma in babu abu a gurin ba lafiya to saboda ka kanan yake biyowa ta abin da za a kawo mai a wannan wurin ku to ala kulli hal a fatashabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbuha bir rijali falahu idan an faɗa ma ga halin nagartattun bayi salihan bayi tabi'an su karanta cin abinci karanta bacci kai ma ka kwatanta in kai ba irin su bane أنت كنت هذه هل أنا إرسلتك ويبقوا الساليين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكرم من تجارته مآتي ولو كنا سواء في البضاعة ina son salihan bayin ko da ni ba ta da ni kuma mushafi amma ina kaunar zan samu ceton su saboda ina son to kwatanta halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin sahabbai sai a tashi ka cikin masoya annabi na gaskiya masoya sabon manzon Allah na gaskiya صلى الله عليه وسلم حضرتني آدم أكلات يلومني كأنسي شيطان آدم أكلات فؤلات أجني يلومني كأنسي شيطان آدم أنت شو تقولي الله يغفر لهم aka ce masa aka rubu Allah mutum ne yana cin abinci zai ci abinci ne bismillah al'umma farko ba sai ce to bismillah al'umma ta biyu aka rubu Allah idan ya manta a ta biyu bismillah ba sai ce bismillah al'umma ta uku sai ce asar kullum idan ya manta da uku sai ce to har nawa zai ci kuwa har nawa zai ci shi kuwa wannan bawan Allah sai kaga wannan matsayin sa ne ko shi yana ganin an yi ayayi uku ko ya saboda zai saboda iya kashi tsaya gaban Allah subhanahu wataala mun ko lokacin muke dan gyara wurin zama wata sunna ko to hasbuku ni adama ko kadatu yan lububi sun shi dan adam ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqimna sulbahu wanda za su iya ba shi dama iya miƙewa ya iya sunkuyawa ya iya zaunawa mana su rike mai tsatsansa kawai ya ɗanci ɗan kaɗan kawai shi kenan sai ya ce alhamdulillah fa in kada la mahalata idan ba makawa sai ya ci da yawa fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafsihi a kasa kashi a kasa kashi na gida uku kashi ɗaya a ba abinci kaso na biyu a ba ruwa sauran abaibi numfashi a yi numfashi cikin daɗi ji manzan Allah sallallahu alaihi Allah ba mu yi kwatanta wali an na kasaratan naumi min kasratil akali wa shurbi saboda yawan cin abin yawan bacci dalilin sa yawan cin abinci da yawan shan ruwa ne qala sufyan al-thawri bi qillati at-ta'ami yumlaku saharul layl ana iya samun kowane dare ana ibada ana munazati da Allah ne ta hanyar karanta cin abinci sufyan al-thawri wa qala ba'd salaf la ta'kulu kaseeran wa tashrabu kaseeran wa tarqudu kaseeran fa taksuru kaseeran yace la ta'kulu kaseeran kar ku ci abinci da yawa idan kun ci da yawa fa tashrabu kaseeran sai ku sha ruwa da yawa gurgudan cin abinci gurgudan min shan ruwanka idan ka sha ruwa da yawa fa tarqudu kaseeran sai kai bacci ne yawa idan kai bacci ne yawa fa taksuru kaseera sai kuma ya asara da yawa ai asara da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kwatantawa. Uwa musamman idan mutum ɗalibin ilimi to akwai abin da bai dace da shi abu na farko ga mutumin da yake sai samu ilimi dole sai ya yi taklil ala'iƙar duniya abubuwan da suke nan mura rayuwa wato abubuwan kulliya da ado sai ya an yi ƙoƙarin kauce musu ba a hana cikin zana da jirgi ba a misali yadda kar ya ce duk na fito wuri sauki sai ya cinye taro zai cinye taro ba zai samu karatu da shi an fahimci ba abu na biyu kuma ya rika tsantseni a kan abin da zai ci idan mutum yana neman ilimi baya taka tsantsan duk abin da ya samu zai ci to Allah zai gaske da ɗan abu guda uku ko dai tun yana ƙarami Allah ya fi kiransa ko kuma ya ƙare a fadin sarki ko kuma a mai da shi cikin da ba da jama'a da karatu in dai ba tsarki to idan ka neman ilimi ka san me kake shi tukunna imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama bai taba karɓar kyautar mutum lokacin da yake da ilimi malamin sama malamin hadisi da ya je gurin a wata kasa yakan je yawo in yaji an ce a gari kaza a wani malami da hadisi wani ka sulasiya sai ya tafi garin da yake neman ilimi ya je wurin sa ko da da hadisi dubu ɗari a saman kasuwan ne hadisi malamin sai ya gaishe alamun dai yana fama da wahala sai ya ɗauki karha mai goma ya ba su sai ta karɓar kwallon kai ya guri ba na karɓa ce tun da na fara neman sunar manala ban taɓa karɓar ce ta wani mutum ba to kaga da wannan ne zo ne malamin sunna na gaskiya amma ka ci haram ka ci shubuha a ta maka muhaddis a ina kuma ba muhaddis ba ka zama malami in dai ba ka tsanke ba za ka zama malami na gaskiya ba sai dai ka zama mai jawo nassi daban da dai abin da ba ku fahimta ba shine akwai wanda yake aikin sa shine iradun nassi shi kenan ya haddace wannan ayar ya haddace wannan hadisi ne kawo amma bai da fahimun nassi sai san wannan to irad daban fahimu daban fahimta baya samuwa sai da karanta shubha karanta bacci karanta ci da yawa idan an samu wannan abu guda uku Allah ya karsawa karatun mutum albarka Allah ba mu ikon aikatawa zance na gaba yana ce mana wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wa sallam za Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi aurin sa annahu kana ahabba ta'ami ilayhi ma kana ala baqat abincin da mutum ya fi so a wurin sa abincin da za cikin taron mutane ya fi son wannan abincin in dai za a ware shi shi kadai baya son wannan ya fi son ya zama cikin taron mutane saboda yawan hannun mutane yana da yawan albarka mu ko mun tusan aka fi wannan ko wani ma ko ga taro za ga yi shi ka ji taron an ce na sai na rasulullahi amma bai aikin kuwan zaka daga irin abin da nake ci da yin abin da ke ci bare ka kalan abincin sa ko ba taba ji ba kalan abinci na kaza ne irin wurin kwana na kaza ne kuma taron manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam to amma ka ga halin da na rasulullahi ma aba rasulullahi ba aban qattu shi ta aba ta ce sai abin da aka wuce shi dawo akala baya son ya dora wani mutum nauyi sallallahu alaihi wasallam to ka kutanta idan kai zaka je aikin manzon Allah ne a samu halayyar manzon Allah a cikinka su su gane cewa eh kai na annabin ne annabin zaka faɗa kuma a ga halayyar su tare da kai banda dora nauyi banda wahalar da mutane abin da yake faruwa yanzu babu dani wasu na su sana'a yi ban manzan Allah ne sallallahu alaihi amma sa da wani takarda na su duk inda zai je za a ba shi kashin a kawo muku ga irin abin da yake ci ga irin abin da yake kwana ga abin da yake bukata kuma wa zai yaba a wurin wa zai yaba manzo Allah zai yaba to ba halin sa bane ba halin sa bane saboda idan har za ka je dan Allah ka je dan Allah abin da aka baka shi na karamci da karba tun da zama aikin Allah ne an san da ma za a samu irin wannan amma ka je ka dora musu nauyi sai an mun kaza an mun kaza to shikenan an ci ba aikin Allah bane aikin nafsu ne nafsu ne so da ba za a yi maka wannan ba zai ce an fasa yin jawabi kuma ko an fasa yin taron kaga ya zama mai ake wuce nan bota wannan su ake Allah ba mu ikon gyarawa amma abubuwan ba su da daɗi gaskiya mu yi koyi da ana yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na nan Abu Talib ko Tirmidhi ya kawo hadisi wani mutum ne bai ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da na kudin da zai sa na ba a cikin abincin sai ya samu kabewa ya sassara kabewa ya zuba a cikin abincin kabewa ta khayyal jin Allah me girma irin sai jima Rasulullahi karshen martaba karshen isa karshen kusanci da Allah wanda dan shi Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam ko amma an gayyace shi walima sallallahu alaihi wasallam sai ya zama babu nama kabewa aka sa amma saboda karamci na manzala haka yake bin kabewa nan yana ci dan dai mutumin ya kira ci kabewa yake yi sallallahu alaihi yana ci ana ce tun daga ranar ba abin da nake so ba kabewa dan na ga manzon Allah yana bin ta a cikin kwanan abinci dan ne kin yi faranta wannan mutumin rai to misali da mutumin nan da yake manzala yana kai kan gidana annabi ya aika masa cewa to ni fa sai fa an bankara rago misali sai an yi kaza dan Allah zai ce annabi ne kuwa kuma haka zai ce ba to me yasa irin waɗannan hadisan ba a ɗauko su na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam me yasa ba mu ɗauko su to ya kamata mu tabbata sunnar manzon Allah ya ce law du'i ila qura'in la azabtu law uji ila qura ka qabilu da mutum zai dan gasa fatan akuya ba wanda ya dan gasa sai dan goge ta haka ya dafa ya ce Allah sallallahu alaihi wa alihi لو دعيت إلى قراء لأذبت حديثي لك إن جلتك معنى كورن أرنجين أدين ده مكين نتعنا لك إن ده يلي نزجر النبي جبل جبل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا دينا أكين هكي أنا غاب أكين آية ده أكينا مهزكا سي أنا إورون زمزم أنا باشي sai sai na abba sai ya ma'aikin Allah wannan hannun mutane ya yi yawa kowa ya faru a ciki bari in ba ka ruwan da aka turo daga nisa zan suke a wannan nake so wanda musulmai suka faru a ciki wannan din shi yake so ba bai yadda a ɗaya ruwan na daban ba take ai wannan sa mazun mutane akwai albarka a ciki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to ina muke ga wannan sunnar ina muke ga wannan halayen ya je wajen abu kai ha hadisi ne a bukhari daidai gidansa ya sama bushe hannun nan baya nan ya ce ya ɗebo ruwa mai daɗi sun kenan sai ya zo ka manzala da kila masu gabara a gidan can sun ga abu kenan ya dawo ya ɗauko wani salka ya ci kusa da ruwa mai daɗi yana janta da karba yana zuwa sai ci ikon Allah ya ce ma ahadun alazin arab akarba min abu ya mutu duk duniya ba wanda yake da baki ban ya kamata rasulullahi a gidana siddiqu a gidana dan khattabu a gidana yau duk duniya wake da waɗannan bakin me yayi wannan bawan Allah sai ya tashi kai ya hau saman bishiya ya saro reshen da biyu gaba da yansa kaga in ka za a yi amma sai ya saro haka sai a da shi hawa me yasa kin haka da ka an zaɓo sai ki a ya ba aikin Allah ina son ka zaɓi wanda kake so akwai busu akwai ru'abu akwai tamru duka ya daɗa reshen saboda manzo Allah amma sai na rasulullahi sai ya yi faɗa ce me yasa kai haka duka duka mu nawa ne kaɗai waɗanda da suke abin ce Allah yana son ka kira wanda kake so bayan nan sai ɗebo ruwa ya kawo musu sai ya ɗauki wuka me zai yi kenan sai sai iya ka wani haruba kar ka yadda ka yi kwasu da nuru sallallahu alaihi wasallam idan ni da kai da zai zai gara ne ba ko kowace ma a yanka amma Allah ta kar ka yanka wani ke amfanu a cikin kana yau dan garami ka yanka maka sallallahu wannan shine halayyar manzon Allah wallahi da su muke kwatanta a tarurrukan mu gaba daya da ba haka muke bane su ba haka bane za ka iya zuwa wajen taron da rigan dubu ɗari rigan dubu ɗari a taron akwai wanda zai da rigan dubu biyar kuma ina halin man za a zaɓi da yake an kawo masa riga hadisin wannan hadisin bukhari kisa ne aka dinka sallallahu alaihi wasallam ko aka kawo masa da ya zo yasa ya fito wani zai ji kita kai ma ahsanaha aksini iyaha ya rasulullah ka ya ma Allah ta ma ta ma ma kyau sosai kai kyau riga nan da Allah ba ni ka annabi sai na'am annabi sai kuma ya sai ta ce aika masa abashi ranan aka sa rigan ranan aka roke ta ranan ya bada ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina miki ga wannan sunnoni wani ka ganshin da san dawi ba haka da muke fito wallahi amma babu harin annabi da rasul wallahi rigan dubu ɗari dubu ɗari wajen guda goma a cikin ɗalibansa ba ne rigan dubu goma wallahi kuma sai a ce wannan shi ake so yi abin da zai samu albarka kai yi zan ka samu albarka to ai ke ba ana ka samu albarka ke ba ko ba haka ba annabi ya dauki wannan rigan ya aika wa wannan sahabi sahabbai suka ce ba ka kyauta ba wallahi wani ka san manzon Allah la yaruddu sa'ila ya sa rigan yana bukatar sa amma bai sa kai haka sai ce subhanallah yace inni lam as'aluhu iyyaha li al-fatah wallahi ba na roƙe shi dan in rika ta ina yawo a gari bane walakin ni sa'altuhu iyyaha litakunu kabani arju barakataha yace annabi ya ga ajiyar ta taba jikinsa na san akwai albarka hadisi na na bukhari saboda ina san ki zama wani kafaci na abin da idan rigen da manzon Allah ya sa fa kare da kafa na musahar bin misali ya rubuta wannan hadisi yace da ya bar duniya da wannan riga aka binne shi to don Allah da muna kwatantawa wato idan za ka kira zuwa ga Allah kar ya zama da awanka ta zama a baki a'a halin ke nuna da'awa zuwa ga Allah makwabcinka su nuna cewa eh kai na Allah ne kana mutunta halin manzon Allah shikenan amma ba a jin daɗin ka a makwabta ba a jin daɗin ka a gida in ka tace mana mu ji tsoron Allah wa zai saurare ka wa ghayru taqiyyin la'amuru an-nas bit-tuqa tabibun yudawi an-nas wa huwa marid ba za a warke ba saboda ka ɗan uwana zan fara hikaya ɗaya abu rija abu faris duba da kafin alfikir islami na daftar mahmud sami sai namar ya aika shi basara ya ce ka je ka koya musu alƙur'ani wato ina cikin abu musa al'asari da ke sa'inci abu rija a cikin rawaci wannan hadisi abu musa al'asari aka aika shi basara ya koyar da su alƙur'ani da ya je basara sai ya kira mutanen basara sai ce sai na umar ne ya aiko na kan abu guda uku in koya muku alqur'ani in koyar da ku sunnar manzon Allah sannan in gyara muku tituna da layukan ku abu nawa zai koyar abu guda uku abu raja yake cewa abu musul ashari haka yake yawan masallacin basra yana hada halka ta karatu idan ta kama an fara sai tsallake ne mu yan sukan ya hada su can idan sun fara ya tsallake ne ta lungu da sako kafin ya dawo sai da ya samu mutum ɗari kuma da ta alƙur'ani a nan amma yake riga biyu ne fitar a jikinsa daga izari ya tsira da bai zama mai canza kaya kamar ɗauyin su ba a riga biyu ne amma yin insajin mutum ɗari uku kafin ya dawo sun faɗi ta alƙur'ani to da Allah in ana son a ga halin manzo Allah zama kalla Abu Musa al-Ash'ari to duk lokacin da ka bai da ado shi ne sana'anka ba za ka iya wa Allah ba za ka yi aikin Allah na gaskiya ba aikin Allah da ake bukata shi ne samar da mutane yanzu gina riga gina matasa fahimtar da su akan addini na gaskiya ko koya masa halayen manzon Allah to a gani a cikinka Allah ba mu ikon kwatantawa yan uwa lokaci yayi za mu samu wurin tsayawa yau karatun namu kun ji gabar an fitar da shi a Chicago a ana nuna mana halayyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci da yawa baya shan ruwa da yawa baya bacci da yawa sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da zai sa ya ce ku ci to zai ba wani ne duk abin da zai sa ya fito da shi a gidan sha'awa zai ba wani ne sallallahu alaihi wasallam sannan baccin da yake yi baccin da baya yi yana tsaye gaban Allah yana roƙon Allah ya gafarta mana yana roƙa ba manzo Allah har asira ina cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim bayan a duniya bai huta ba zai tsaya a sirati ma yana ya Allah ummati Allah tsallake lafiya ne tsallake lafiya na taɓa fitar da wannan insan cikin dare na roƙi ne wa addu'a kan al'umma za Allah addu'a addu'a mun taɓa kusantawa al'umma manzo Allah ba faɗin kungiyar ka ba al'umma manzo Allah gaba daya kai musu addu'a Allah ya shirye da su Allah ya gayar da mu gaskiya duka da baki daya Allah ya gafarta mana yanzu an ce ma kai addu'a ma bayan sallah Allah ya ga wanda suka mutu an tabe da asali ba bayan alhassan basari yana wannan aiki hassan basari mun san kauta biyu ne ko yana wannan aiki shi yana yawan hajjaju ma addu'a ne duk sallar duniya ta masa addu'a bayan sallar Allah ya bi masa kurakuran sa hajjaju ne sun saka yake wa addu'a me yin kuma hassan basari ne almajirin sayyidina ali wanda ya taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to to me zai hana ai bayan sallah ya addu'a kuma Allah ya musulmai gaba ɗaya gafara da sarki me yake bisa ala kulli hal yan uwa mu kwatanta halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalar mu a cikin zantukan mu a cikin ayyukan da muke aikatawa a tafiyar mu a zaman mu zan cika hikaya ta karshe shehul islam Allah ya Allah ya masa Allah ya kara masa yarda da ya zo Kano zuwan da ya Kano ya samu manyan manyan malamai irin su Umar Tijani irin su Shehu Atiku irin Shehu Sani Kafanka irin Shehu Bihula ya rike ransu dai da su irin mijin yawa bakin ruwa abinda suka fi muna son buga a ɗabi'unsa shin wannan littafin da ya wallafa lallai hakika ya kai cikin da ake bukata amma akwai halayen da tare da shi abin da suka fara kallo a yake sa takalmi so ga a sa takalmin sa ya sa kafar dama wajen shiga ya tsaka abu suke eh akwai sunan manzon Allah ana sai shiga masallaci ya shiga da kafar dama wajen fitowa ya fito da wannan in zai so ga tun daga sa fitaransa mike wasu da masa hala ta ce wallahi shine warisul muhammadi wannan shi ne magajin manzan Allah in dai ka ta kuma kana yi da kana koyi da manzan Allah ka ta kalmi a sa su kana kana koyi da manzan Allah a magana kana koyi da manzan Allah a gaisa da mutane kana koyi da manzan Allah kenan a cikin kai dan sarki kai a cikin aiki ma kana koyi da sayyidina rasulullahi amma ba a ga wannan a halayen ka sai dai kullum kana ta bakin annabi a baki amma a halin ka babu manzan Allah a mu'amala ka babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makocinka bai ga annabi tare da kai ba to wani adadi kake so a gane a wurinka ba za ta ba gane ba sai an gai su waƙiyyar su kunna sanar da ashe da aka na ba mu yi kan aikata wa yamma na so mun cinye lokaci ga shi abuwa na No. ƙarin bayan akan ingancin hadisi ko ba nan hadisi wannan hadisin ya amma yuri duka ila ma la yuri duka wannan hadisi kuma da ƙarfin sa ba malaman usul sun zo kuma da shi kamar ƙa'ida ne na usuliyya da amma yuri duka duk abin da baka samu da tsuwa a nan kana kokwantar da wannan ya kamar wannan kokwantar ka koma zuwa ga abin da ke yi misali na yi sallah ina cikin sallah a nan sai na kusantu raka'a uku ne ko hudu to me ma yi dukan nan sai da lafiya ta ƙara ne uku ne uku ne ko hudu uku ne ko hudu ka ce uku ne kyau saboda ga ma yi duka ila ba za yi duka idan ka zo wani wuri kana tare cin abincin da aka kawo mini an abincin da bai ke kuma da kyau ne da ma yi duka ila ma za yi duka shin wanda ya kawo abincin nan yayi bismillah wani ya kawo da yi ba yi bismillah ka shiga abayi wuri muka ila ma nan duk abin da kake kokonto a kai da Allah subhanahu wa ka rabu da wannan abu ka rike abin da yake yaki ne ka samu nasuwa kai shi ne abin da yake ke ne na na na نعم sai wanda ta kuma mutum wace ce akwai inda aka kuma aka barya idan na ba haka bane idan mutum ya mutu ya bar gaya ya bar gaya kwaya daya ita kadai to za a ba ta nufi rabin dukiyar baban da idan ta zama ita kadai idan mutum ya muke bar jika yar ɗaki na bai bar ya ba za ta yi rufe ɗin matsayin uwarta ke na za a ba ta rabin dukiyar amma idan ta zama su biyu sai ba su kuma tsari za a ba su ka ke na ake ba ni ba duka za a ba su matan shi da aure su ne kake magana kenan nasu idan ɗaya ke haka za a ba ta idan su biyu ne haka za su raba in su hudu ne haka za su raba ba zai canja ba sai mu yi addu'a Allah ya yi musu su zai fi kisa to an ci da mai addu'a ba shi dai bar ɗaki a musulunci an cikin zaka ne ka ba addu'a saboda akwai abin da ba a sassa na aure to kuma sai da ka zo wani kuma shi kake yi musu to kai kina kasa kira ba sai ga kuke da yaduwa kuma haka ba shi ne mun da kake da Allah ya yi muku da kuma shi kuma ka bai ka nemi tsari da waɗannan mutanen kai kuma ka je bai kana da yaduwa kaga sai da ilmi addu'a suran Allah ya rawa shi da wannan addu'a Allah ya yi la haula wala quwwata illa billah hakika na da yawa da kuma yana faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mutum da abin da zai faɗa ni tsoron Allah akwai iqasu akwai iqasu akwai dafa'ir akwai zawa'ir larabci zawa'ir daban الطائف دبر بطائر كما دبر الظفرة تكسر كاشي تكسر كمي وقع يتارى كمي وقوي نالا سمو زوائف ما سكاشي بيوا سيدي كارم الغل يتوغيش يكارم الكيان يتارى نجيزي shi kuma a ƙa'i shi ne wannan kitan da ake da injiya na a ɗaura kuma injiyar dala ɗaya suke to don Allah idan aka ce masa manzo Allah zai iya zaka wannan ke yanzu Allah mutum ne wannan sallallahu alaihi wasallam kina da gashi gashi da da kake yana kokarin da bayan kuma shi bayan auren nan ko saboda kai yana kame shi da lokaci yana kame da ran daban ya kama da shi da kake kame shi da gashi da kuma ya sai a kira wannan jiko sai a kira wannan jiko don Allah wani ya gara da yana da yaji da ta yi da da hinsa bai da bai na nufi shi ya tattara gashi da ya kame gashi da sallallahu alaihi wasallam in an faɗi kalmar za ka fassara ta kai da hausan ka sai kai tsammanin kiso ake ke mara mai kasa ake kiso irin wanda ake sa kibiya a ɗaukawara a rika jiha layi layi ai ba sai na rasu ba kuma jin aka kai ba lafiya ba ko duk abin da ya zama sifa na kamala fi halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam al-kamal muhammad duk abin da zai haifar da nakasu ba halin sa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kin so bane irin wannan da muke al'adar ba irin shi bane ba shi ba ba ma bai sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu koma hadisi ummu abiya hadisin bukhari lokacin da sai na zainab Allah ya masa rahama ta rasu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka za a yi mata wanka manzon Allah ya zo yana koyar da ya za a yi mata wannan wankan ko hadisin bukhari ne me suke cewa fa da farka ta fara da koroni gashin kanta mun kama shi ban san ya kan kuma gashi ba da wato mun kama gashin kanta ne suke cin shi ko idan ma da ba ta shi idan ma ta shi ko ba tana cikin kuna da wala dan karka eh yawa dan karka ba to har ba ake yi haka ake nufi an dan kakkama nan din an kama nan an kama nan da farna ra'asa ha salata qurun hadith nan abu kai ko salata qurun mun mai misali ko mun je ba da baya mun ta cikin da kai ba wai kitso irin wannan namu namu da ake na yanzu nan ba kana so mu kama kitso irin wannan kuma yanzu ko kuma kana so ba mu kama kitso ne kuma sun mai mun Allah akwai hadisan da ga sunan ana karanta su ne amma in an fassara maka su da hausanka sai ka faɗa wani rai misali akwai hadisin da aka bukari in aka ɗauki shi da hadisin da zan faɗa ga wani karatu ne wani mutum ne ko da yake da Allah ba in da sun hadisi ne amma in ka fassara hadisin yanzu sama yi duka ko ba to alhamdulillah ka mashi Allah ya gane ka alhamdulillah na'am نعم شغل وشغلنا عبد الرجيم سألناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى الرجيم شنو أقول كذا أقول كذا amma da ka saba bakinka da kyakkyawan lafazi nan ai babban shi kan yadda nafsin ka to kana zan wani shi kan da naka yau ka kore shi ba mafi girman shi kan shi zuciyar nan nafsin ka yake kamata ka yaƙa su kuma ka fi ƙarfin sa shi wanda ka gare ka Allah ya gane ka insha Allah sallu ala nabiyyil karim اللهم صل على محمد